بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامتين ونوني نا litinin wanda ya dace da tara ne goma da watan rabi'in al'awwal goma da watan rabi'in al'awwal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ishirin da biyar da wata na tara watan Satumba miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na karatun adda'u wadda wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na malamin musulunci ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai albarka na al-furqan da yake wannan shiya a cikin wannan gari namu na tawa yau za mu tashi darasi na 25 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa kowane mako wanda muna cikin hadisin barra dan azib Allah ya kara masa yarda Allah ya hada mu da su a cikin aljanna ta da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisin da yake karyawa mutane jijiya ya sanya mutun ya shiga cikin ceceyin kansa ya kuma gano ina aka sawa gaba ba shakka hadisi ne wanda duk in mutun na da imani in aka karanta sa a gaban sa sai ya samu wani abu na canjin yanayi saboda irin yadda hadisi yake tsoratarwa domin yana ka maka abin da zai yake fuskantar ka na rayuwar kabari wanda ba shakka duk dan annabi adam wanda ya zo wannan duniyar to sai ya biya da wannan rayuwar ita dai cikin kabari wannan tilas ne zama a kabari kuma more abin da ke cikin alkhairi ko kuma watan saduwa da abun da ke ciki na na azaba abun da mutum ya aikata wannan la mahalata ba shakka ba kokonto akai muna fata wa Allah subhanahu wataala ya sanya muna cikin bayinsa wanda za su dace duniya da alkiyama mun karanta daidai inda malai yake cewa eh wannan mutumin mai imani za a maido masa rayuwarsa bayan mala'iku sun zo su masa tambaya daga cikin tambayoyin da za a yi masa za a tambaye shi ma man rabbuka waye ubangijinka wannan waye ubangijinka ko da ka san ansar a duniya matukar baka mutu da imani ba ko abinda mutun yayi ba dan Allah bane ba zai baiwa amsa ba sa a shekarun baya an yi wani littafi da aka yi idamatul abdu wannan littafin ana koyar da shi ne tare da qawaidi cewa ga irin tambayar da mutum za a yi masa a kabari da in ka shanye ma in ka je shi kenan za a gaba da amsa shi kuma al'amarin ba haka bane eh al'amarin ba haka bane shi Allah shine yake tabbatar da masu imani thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ko Allah yana tabbatar da masu imani da nagartaccen zance a duniya da alkiyama matukar mutum bai da imani in ya shanye izamatul abdu duk ba ta amfani sa za a tambaye mutum waye ubangijinsa sannan kuma a tambaye sa menene addininsa sannan kuma za a tambaye sa game da annabin da Allah ya aiko da kuma ilimin da yayi menene yayi a duniya sannan kuma sai a in ya bada ansa cewa ubangijinsa shine Allah eh, musulunci shine addinin sa wanda Allah ya aika wannan annabi Muhammad bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne aikin sa a duniya ya karanta littafin Allah sannan kuma ya yi imani da shi ya gaskata sa to sai mai kiraye daga sama sai yayi kira yace an sadaka abdi bawana yayi gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne ba kokonto a ciki fa afrishuhu min aljannati Allah ce ku shimfida masa shimfida daga aljanna Allah ya samu dace da wannan wa albisuhu min aljanna kuma Allah ya ce sai a yace wa mala'iku ku tufatar da shi da tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna kuma ku bude masa kofa yana kallon aljanna yana kallon abin da ke ciki na aljanna eh fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha daga kanshin aljanna sai ya zo masa da kuma watan rauhiha da kirarenta da kanshinta wa yufsahu lahu fi qabrihi sannan kuma a yalwata masa a kabarin sa madda basrihi iya ganin sa in zai ga kilomita miliyon daya to duka za a yalwata masa koda kana ganin kamar makabarta a matsayin hurin yake amma kamshi za a za a yalwata masa sannan kuma wani mutum zai zo masa da kyakkyawan huska yana kanshi zai ce yana zai ce da shi abshir ina maka albishiri wannan shine wurin da Allah ya maka alkawali yace da shi wane ne kace ni ne aikin ka na kirki ko sai yace rabbi aqimis saa rabbi aqimis saa yace ya Allah atada alqiyama saboda alamar cewa samun wannan abun to alama ce cewa zai samu zai iya bada amsa ko ya tsallake sirati a gobe alqiyama to sai manzala ce wa innal abdal kafir nan zamu tashi aiko na dan dawo baya ne saboda kada mu dan doko bayanin kafirai kuma gwara mu dan doko aljanna malan jabi sai mu dan abin da malaika in wuta daga can annabi ce wa innal abdal kafir idan bawa ya kasance kafiri a duniya ya butulce wa Allah bai wa Allah abinda Allah ya aiko sa ba idza kana fi qita'in min ad-dunya idan yazo a ƙarshen rayuwarsa ta duniya zai rabo da duniya wa iqbalin min al-akhirah kuma zai fuskanci inin al-qiyama ko kuma zai fuskanci kiyamarsa nazara ilaihi min as-sama'i mala'ika sai wasu mala'iku su sabko masa daga sama sudul wujuhi suna tare da bakake suna da bakaken fuskoki fuskokin su bakake ne irin ma'ahumul al-musuhu a tare da su mala akwai mari akwai yagiya mari fayajlisuna indahu sai su zauna da shi a gunsa maddal basar a iya ganin sa iya inda yake gani sune baki daya thumma yaji'u malakul maut sai mala'ika mutuwa yazo hatta yajlisa inda ra'sihi sai ya zauna a gun kansa idan yazo sai ya zauna gurin kansa shi shugaban masu dokar rayuwar tare da shi akwai mala'iku annabi bai faɗi ko adadin su ba kaga wannan yana cewa ashe suna da yawa yace mala'ikatan akai fada ko nazala minas sama'i mala'ikatun aga mala'ika nakira ce kuma nan yadullu alal kathra cewa ba a san adadin su ba to za su zo tare da su akwai mala'ikan mutuwa shine malakul maut wanda sunan shi ne malakul maut da yawa daga cikin mu muna kiran cewa azra'il wanda ba wani hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa sunansa azra'il abinda Qur'ani ya tabbatar da sunnar manzon Allah shine malakul maut kuma wannan hadisi ya ya tabbatar da wannan ko kuma a Qur'ani a suratul sajda Allah yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace da su wanda ke karbar rayuwar ku shine mala'ikan mutu haka Allah ya kira sa amma sunan Azrail bai tabbata ba a cikin alqur'anin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kun ba wani sahabi ma da ya kira sa da wannan ba wani sahabi da ya kira sa da da wannan sunan shi dai mala'ikan mutuwa haka yazo a hadisin da annabi yake fadan cewa mutum hudun da zasu saura cikin mala'iku halittu guda hudu a mala'iku da zasu saura a duniya idan aka yi busar kaho akwai mala'ika jibril akwai mika'il akwai israfil sannan kuma akwai malakul mauti ai manzala bai ce akwai azra'il ko isra'il a duka wannan sunaye ne da aka aka sunanta masa amma sunansa na hakika ne shine malakul maut mala'ikan mutuwa to kuma ubangiji ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum eh kace da su mala'ikan mutuwa shine wanda yake karbar rayuwarsu shine ke kashewa kuma a wata ayar sai yazo Allahu yatawaffal anfus hina mautiha ubangiji shine wanda yake karbar rayuwa a lokacin mutuwarta a wata ayar kuma Allah ke cewa tawaffatuhu tawaffatuhu rusuluna mala'ikum za su karbi rayuwarsa idan ka fahimci ikalibi zahirin ayoyin sai kaga kamar akwai cin karo da da juna can Allah ya ce shike karba nan kuma Allah ya ce mala'iku nan kuma Allah ya ce malakul maut to wanne ne ke karbar rayuwa suka ce zahirin ayar in ka fahimci tsantsar karatun to duka maganar guda ce shi Allah subhanahu wataala shine wanda ke karbar rayuwa amma yana turo mala'ika da mala'ikan mutuwa ne su wa'intan mala'ikun tayya suke yi har ma wanda suke wato sai suka ce misali gwamnatin ƙasa sai a ce shugaban ƙasa ya gina kaza kaga wala Allah ya zamanto ba shi bane ya lokacin da aka yi foundation ki wurin ma bai zo ba har ya kare bai zo ba amma dai za a ce shi yemi shi ya gina ko kuma ta alhaji ne da kudin sa sai ya gina gida yana Abuja yana Abuja sai ya gina gida sai a ce a gidan waye ai alhaji wane ya gina sa kuma shi bai ma san inda yake ba walillahi almaslul a'la to shi Allah shine yake bada umarni na mala'iku su karbi rayuwa wanda kuma wanda ke zara rayuwar shine mala'ikan mutuwa amma kashewar Allah shine ke yi Allah ya dacar da mu fa yaqulu sai shi ayatu an-nafsul khabitha yake mummunar rayuwa yake wannan rayuwa al-khabitha mummuna lalatacciyar rayuwa gurbatacciya ukhruji ila sakhtin min Allah wa ghadbi la hawla la quwwata illa billah ce ukhruji ki fita ila sakhtin min Allah zuwa ga hushi hushin Allah subhanahu wataala domin Allah yana yana hushi dake wa ghadbihi da kuma al-ghadab shi ma hushi ne daga Allah subhanahu wataala kaga wannan hadisi yana tabbatar da cewa ashe al-ghadab was-sukhat sifatun min sifatillahi subhanahu wataala Allah yana yin hushi Allah yana yana yin hushi amma ya hushin Allah yake mun bar masa ilimin sa abinda aka bukace mu da shi shine ka yarda fa Allah yana yi annabi ya faɗa kuma gashi nan mala'ika zai ce ayyatu hannafsul khabitha yake wannan mummunar rayuwa da ta kare kanta ta lalata kanta wajen saban Allah da bin duniya ukhruji ila sakht min Allah wa ghadbin fita zuwa ga hushi na Allah subhanahu wataala da kuma kyamarki da Allah yake yi saboda baki abin da Allah yake so ba qala sai annabin Allah yace fatafarraqu fi jasdihi sai rayuwar ta fantsama ta wace a cikin jikin kaga wannan kalmar fatafarraqu fi jasdihi ashe kaga ruhin ruhin ruhi yana da alaka da gangar ruhi daban gangan jiki daban ko kuma ita ruhi daban gangar jiki daban ai shi yasa na daga cikin ababen da mutanen maka suka wa manzon Allah tambaya akan sa bal ma daga cikin su yahudawa shine tambayar annabi akan abin da ya shahi ruhi Allah ya ce wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amin min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka sha'anin rayuwa a ina yake kuma ya yake ake sarrafa sa Allah ce kul kace da su الروح من امر ربي شأن الروحي daga al'amarin Allah subhanahu wataala ne daga cikin abinda Allah ya kebance wa kansa ilimin sa cire wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilmin da Allah ya baku kadan ne idan aka tantance ilimin Allah subhanahu wataala ba wani abu bane duk wani kire kaje ana tayi idan aka kwatanta da ilimin Allah bai taka kara da kariya ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai annabi ke cewa fayanzi'uha kama yunza'u as-safudu min as-sufi al-mubtal sai wannan mala'ika na mutuwa yunza'u fayanza'uha sai ya ya fisge ta ya fisge mi rayuwar kama yunza'u as-safudu min as-suf kamar da ake ake ake abin fisge fata ake fisge fata daga fata da zamanto eh danyanya wanda aka aka aka jika ake ake tira gashi gare ta idan ka sai ake ake tira gashin to haka zai zage wannan rayuwar ka san gabanin a jema fata to ana jika ta za ta yi laushi ko saboda a ji dadin fisga ta da kyau kuma ana ja ta tafi to haka zai mala'ika zai ja wannan rayuwar da wannan kugiyar da wannan marin Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya kare mu fa ya'khuzaha idan ya fiske ta da karfin tsiya kada jin fayanzuha to ka san ai abun ba da wasa ba za a yi da karfi za a yi to sai ya kama wannan rayuwar fa idza akhadha idan ya kama ta lam yad'uha fi yadihi su wa'anna mala'ikun suke tare da shi ba za su bar sa ba ya rike wannan rayuwar farfata ainin jiran kiftawar idanu jiran kiftin ido ba za ta yi a hannunsa ba suna jiran kawai ya fidda ya miƙa musu su aiki su kawai in an fizge a miƙa musu wannan rayuwar hatta ya ta'aluha fi tilka sumu asaida a cikin wannan bakin akwatin da yake tattare da marmari ya khuruju minha ka an tahiri in jifatin wujidat ala wajhi al-ard wa yakhruju minha sayfitab da ita ka an ta hirihin jifa kamar mafi mafi mafi tan mafi tan warin jifa aka ce jifa shine maskai batattan abu abinda ya mushi abinda ya mutu ba a yanka ba to ka ce dai shine mafi girman maskan da maskan da yake wari a a doran kasa wari take kamar warin maskan da ba a yanka ba kuma warin yake yake hamami a doron ƙasa fa yas'adu fa yas'aduna biha sai su haura da wannan rayuwar fala yamuruna biha ala mala'in min malaika ba za shi wuce ba akan wani taro daga cikin taron mala'iku illa qalu ba ce sai waɗannan mala'ikun sun ce ma hadhihi ruhul khabith wannan rayuwar waye wannan mummunar rayuwar wace ce fa yaquluna sai ce fulan ibn fulan wane ne dan wane la haula wala quwwata illa billah duk inda aka biya a sarrin sama mala'iku za su tambayar su ce wane ne ke da wannan rayuwar mummuna mai dai haka sai da su wane ne dan wane bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya da mafi munin sunan da ake kiransa a cikin wannan duniyar kusan ba duk sawai ba mutunan banza bai da sunan banza haka ne san duk wani mutumin banza to yana da sunansa na na banza to da wannan sunan za a kira sa mala'iku za su kira sa da wannan sunan gaban mala'iku thumma qara'a sai manzon Allah isfayistaftah sai su nemi a bude musu kofar sama fala yiftahu lahu ba za a bude ba saboda kofofi sama tana da kowace saman ai kowace sama tana da kofa to idan suka zo bakin wannan kofar sai su nemi da a bude musu fala yustaftah fala yuftah lahu ba za a bude musu ba fa thumma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat nabin Allah ya ce ya karanta wannan ayar yace la tufattahu lahum abwabus samai ba za a bude musu kofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna kuma ba yadda za a yi su shiga cikin aljanna hatta yaljal jamal fi samil khiyat har sai in raqumi ya ya haura ya shiga ta huduwar allura inda ake soke zare inda ake soke zare a allura idan raƙumi ya shiga ta nan ya wuce to ana saran za su yi shiga aljanna wannan abu ne wanda yake la mahalat abinda wanda wanda baya yiwa saboda Allah ya maka cewa an kace duk wani hanzari duk wani hanzari ba wani hanzari da za a yi musu aljannan dai ba za su shiga ba in ko sun shiga aljanna to kwatanta idan aka waye gari aka ce ga raƙumi na kowace ƙasa ce da sunan raƙumi ya shiga cikin kafar allura ya wuce to za su iya shiga aljanna abai kaga abu ne wanda ke impossible in ji bature abu ne mai wuyari fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce bai girma da dokaka uktubu kitabahu fi sijjin Allah ce ku rubuta littafin sa kaga tan mutunan kirki Allah ce uktubu kitaba abdi haka Allah ya faɗa ku rubuta littafin bawana amma nan mutumin banza Allah bai danganta kansa da shi ba bai dangana shi da shi ba sai yake cewa uktubu kitabahu rubuta littafin sa fi sijjin a cikin sijjin fil ardi sufla a sararin a cikin kasiyar ai karkashin kasa shine Allah ya ce kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wayl yawma idhin lil mukaththibin alladhina yukaththibuna بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين التي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الله يكرم التي إن كتاب الأبرار باشك إن كتاب الفجار littafin aikin mutanen banza kada jin fujjar kasan akwai sun yi shakiyanci duk da Allah yake son bawansa amma Allah ya kira su da suna al-fujjar saboda munin abin da suka aikata Allah ce inna kitabal fujjar lafi sijjin yana cikin sijjin Allah ce wa ma adraka ma sijjin wa yasna da kai abin da ake cewa sijjin kitabun marqum Allah ce wani hurin rubutu ne abin kiyayewa wanda ake tsare aikin bayu yace wailu yawma idhil lil mukazzibun ya tabbata da masu karetawa duk wanda ya kareta Allah bai yi abinda Allah yake so ba ina rantse maka da Allah aka je kiyawa sai ya gane kuransa zai gano cewa ashe shi satare ne na gidan gaba wawa ne sai zai da na sanin idan ma aka yi shi kuma zai gurin ma ina ma shi dabba ne ina ma jaki ne ana dora masa kara ana akus saboda dabban ya fi su amfani Allah ya ce wailu yawma idhil lil mukazzibin alladhina yukazzibuna bi yawmiddin masu kareta wurin alkiyama masu kareta ranar da zan sakamako ranar da Allah zai bai wa kowa sakamakon abin da ya aikata yo ai daga cikin abin da yasa alfujjar suke aikata abu suke aikata na na da kafirci shine rishin gaskata ilin alkiyama da mutun ya gaskata cewa akwai alkiyama to da yaji Allah subhanahu wataala amma rashin gaskata sa da rashin sanya abun a zuciya to wannan daga cikin daga cikin abun da ke sanya mutun yayi abun abun sa na sabon Allah subhanahu wataala shine Allah yato idza tutla alayhi ayat alayhim ayatuna alayhi ayatuna qala asatirul awwalin a duniya in ana karanta masa ayoyin Allah sai ce ai tatsune mutanen farko ce ai wannan abun tatsuniya ce ita kiyaman nan lahira waye je ya gado ai duk wani hadisi kaza duk wani kaza ai duk ƙarya ne Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa ne a duniya na sabon Allah har ya sanya zuciyar ta tsatsa ba ta gane gaskiya shi da Allah ya auta yake cewa lahum qulubun la la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum aqad Allah ce ga zuciya amma ba sa fahimtar komai da ita ga hankali amma ba sa gane komai da shi ga yalanun ba sa ganin gaskiya da shi to Allah ce zuciyar ta yi tsatsa kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjub Allah ce ku saurara a wannan ranar fa ba yadda za a shiga Allah subhanahu wataala ai kai ko anan duniya malam jabir in ya zamanto a ce wannan dan adawa ne yana adawa da gwamnati kana ganin idan shugaban kasa ya zo zai da ne odesa da shi ba zai yi ba balanta na rabbul izzati walillahi al-maslul a'la Allah ta rabbihim yawma idin la mahjubun Allah zai sa a katange ba za su ga Allah subhanahu wataala ba sai ta thumma innahum lasadul jahim kuma Allah yana shelace a ga ya musu duk duniya kowa ya ji a karanta ha ta shi kiyama thumma innahum lalle su wa'annan mutanen lasadul jahim ba shakka za a tsoma su ba fa shiga za su yi ba a'a ba dan jahannama da zai shiga jahannama da kansa sashi za a yi ba wani dan jahannama da zai shiga jahannama da kansa kai su za a yi ai kamar water police ce in ta zo sai dai a sa mutum ba dai a sai ai haka ne ko sa mutum ake yi to haka ta jawa jahannama tsoma mutum ake yi idan ka san ana tsoma lifton haka za a tsoma dan wuta cikin cikin jahannama kuma yuqazu hada alladhi kuntum bihi tukazzibun a ce da su wannan abin da kuke kayyatawa ya su ce ina ma da amido mu duniya mu yi imani ba za mu karyata ba Allah ce kai karya kuke yi Allah ya dacar da mu shine Allah zai ce a rubuta littafin littafin sa a cikin siddin fi ardi sufla a can kasar kabila karkashin kasa fa yutrahu ruhahu tarhan sai a wulgo rayuwarsa wulgarwa sai a yaddo ta walƙiyar da'awa ba ta da amfani sun makara a sai manzon Allah ya sake karanta wannan ayar ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء duk wanda ya fuskure hada Allah da wani a wajen bauta to misalin sa fa annama kharra min as-sama'i kamar ka ce misalin wanda ya fado ne daga sararin samaniya daga saman katan bene fatahtafuhu at-tayr sai tsuntsaye su dinga caccakar sa aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ya ya buga sa ya wulga sa a cikin cikin wani wuri wanda yake can ga daya kuma ga nisa ga abubuwa na musibu daga sama yake kuma iskan ya doke sa yanzu kai ko tal iska ya doka ya yake kake tsammani eh baka ga da iska yake wa gidaje ba in Allah ya tashi nuna wa mutane aya sai Allah ya turo iska kawai sai halakar da su to shi wanda yake shirka wa Allah subhanahu wataala Allah ce kamar misalin mutum ne abu ne aka aka yado sa daga sama kafin ya zo kasa tsuntsaye sun gama aikin sa kafin ya zo kasa tsuntsaye sun gama aikin sa sun tsitsage sa sun sabbace sa ko kuma iskar zai kada sa a cikin wani wuri wanda ke mai isa wala Allah mun fahimta abinda ayata ke nuna ko da aka ce za a yi hulli da rayuwarsa shaga cikin musiba za a mi za a wurgar da ta yanzu kai misali a ce mutum na saman itaji hawa goma sai iska ya ɗauke sa kuma iskan nan mai ƙarfi da Allah kake tsammanin zai masa in ya zo ƙasa ya kake tsammanin zai kasance shi wannan wanda iska ya doka na'am ko dai ba akwai ba ana samun kusan kariya 83 da shi ba ga bane an samu matsala kenan ko Allah ya samu wani lahiya fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai kuma a mayar masa da rayuwarsa a jikinsa waya atihi malakan sai malaika guda biyu su zo masa fayujlisanihi sai su zaunar da shi cikin kabari duk wannan matsin kabarin da muke ganin rame ne karami ba girma ba fadi amma haka mala'iku za su zaunar da shi kuma wallahi sai ya zauna ba shakka ba kwankwanto dole sai ya zauna fayaqulani la sai wa'annan malaiku za su masa interview za su masa tambayoyi su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka ubangijin da ka bautawa a duniya ka nemi taimakon sa da agajin sa kai masa abubuwan da yake so ka bar abin da baya so fayaqulu sai ce ha ha lahadari ha ha ban sani ba kaga kalmar la'adari to wannan musiba ce anan fa yaqulani la kasu sake masa wata tambaya ta bi su ce da shi ma dinuka miye addinin ka wani addini kai da ka zo duniya ba kungiyar ka ba ba za a tambaye ka kungiyar ka ba ba wanda Allah zai tambaye shi kungiyar su ko dariƙar sa wallahi ba duk wata kungiya kana butuwa ka barta billahi alladhi kana tahiya kun rabu da ita kenan sai an tashi kiyama kuma Allah ya maka tambaya akai dan dole sai ka baiwa Allah amsa wannan wata musiba ce da musulmin zamu suka samu kansu akai shine rarrabuwar kanu iske musulmi na yarda Allah guda ne kai da Allah guda ne annabin nan guda ne shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi muke koyi kuma kai wani shi kake koyi ka'aba wuri guda muke kallo muna sallah sallah guda biyar muke a wuri ko kuma amma wai daban da wai wani suwa da daban mu wuta ba kaje wannan tsiyama dan jabir da Allah ya ce kuntum khairu umma ai ba banza ba Allah ya fada saboda ana kiran umma ne lokacin da aka hadu ba wata kungiyar zamuci zai ce ni ai izala nake ko kuma ni salafi ne ko kuma ni ina dariƙa kaza ba wanda zai ci kana cewa dariƙa kaza kake wallahi zaka sha kashi billahi lillahi ba ruwan addini musulunci zaka fada musulunci ina ba da mun fahimta sai sai ya tambaye shi ma dinuka miya addininka fa yaqulu sai yace ha ha la hadari ban ha ha ban sani ba yana kowa fa yaqulani la sai su je su tambaye shi ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum wai wannan wani mutum ne aka aiko a cikin ku waye aka aiko a cikin ku miye matsayin sa agunka fa yaqulu sai yace ha ha la adari ban sani ba jama'a mun fahimta fa yunadi munadin sai mai kira ya kira min as-sama'i daga sama an kazaba abdi bawa na yayi ƙarya bawa na yayi ƙarya Allah ce an kazaba abdi bawa na yayi ƙarya saboda tambayoyin gaba ɗaya da aka yi masa ba wanda ya baiwa ya bada amsa kuma ba za a tambaye ka ba ka bada wata tambaya ba ka bada wata tambayar ba kamar ita fa kiyama to da man fariqun fil jannati ne ko fariqun fis sa'ir babu tura zai gurbace mutum a ce segon gurba ba wani segon gurba a lahira in adami direct ko kuma adami indirect ne wallahi ba wani ba wani segon gurba kawai ka samu ka samu shikenan baka samu baka samu shikenan mun ba shi karatu duka tambayoyin shi ba wanda ya amsa wannan yayi kawa da himaru juha Allah da kaza himaru juha wato shi juha suna da wani jaki sai aka sa jakin makaranta kuma sai jaki ta kai inda za a je a ci za a tai azana jarabawa zai je examen yanzu juha ya shirya jakin sai kai shi wajen jarabawa inda ake test mai ce yayi jaki ya dawo sai ya tattauna da mai shi mai jaki ya tattauna da jakin yace masa ka kai ne jaki na farin da ka fara sharakawa cikin imtihani kaje kai jarabawa a rayuwa kaje ka rubuta ka zana jarabawa in ko kace wannan jarabawar zai zamanto a tarihin duniya kai ne jaki na fara da za a fara baiwa attestation shahada amma ba ni labari ya jarabawa ta kasance yace ai tambayar mai sauki ce duka duka tambaya ma biyar ne aka kawo sai ce masha Allah da fatan dai ka kawo amsa ka ba da amsar yace kware da gaske yace tambayar fare da aka kawo brave su aka kawo saha amkhata yace he na tsaya na tsaya naga lokaci zai baci zai zai zai cinye lokaci sai ta dai zai zai ke so ce da kuma na aka kawo shi aka kawo da abu da ban gane shi ba sai na ƙara sai na ƙara tuwa zai da ta gaba ke son ta uku da nazo ita ma dai gashi abin da kamar na san shi kaza ne aka tambaya ina tunanin kaza ne dai ban rubuta shi ba shi kuma a ƙarshe a ƙarshe lokaci bai rubuta komai ba to wannan shi wannan shine hibaru juha kenan shi duka a rayuwar shi ta duniya shekarun da yayi ba abin da yayi kuma an tawazi su malam jabir sun ta yadawa kullun karantarwa ake yi kullun karatu ake yi uban Allah shine ubangiji annabi sallallahu shine annabin da ya aika kuma bawon Allah ne addinin da ya kamata kuma kowa ya shine musulunci amma fa hanya mutu shi bai san wannan bai ma bai sani ba saboda bai yi aiki da shi ba sai Allah ce an kazaba abdi bawa na yayi ƙarya fa afrishuhu minan nari Allah ce ku shimfida masa wata shimfida lafiyayyar shimfida mai laushi amma ta jahannama wa albisuhu minan nari kuma ku tufatar da shi daga tufafin wuta waftahu la waftahu lahu baban ila nar ku buda masa kofa zuwa jahannama fa ya'tihi min harriha wa sumumiha zaka sai zafin jahannama ya dinga zo masa da kuma musibin ita wannan jahannama wa yudayyaqu alaihi qabruh sai kuma abun bai tsaya nan ba sai a matse masa kabarin sa sai a ce sister da kabarin ya matse kuma sai ya matse fa yaqul ay hatta takhtalifa fihi adla'uhu har hakarkarin sa su canza hakarkari awazu su canza a wazan dama sai su komo hagu hagu na hagu sai su koma dama shi ne takhtalifa adla'uhu a wazun hoton dama sai su dawo hagu na hagu sai su dawo dama saboda matsewar da kabari ya yi masa kamar kai ne ka sanya hannunka a cikin juna an yatsun hannun dama sun koma hagu na hagu su komo su komo dama haka za a matse sa حسبنا الله ونعم الوكيل ويأتيه رجل قبيح قبيح الوجه sai wani mutum ya zo masa mai mummunar fuska wani mutum mai mummunar fuska qabihu thiyab mai mummunar eh, tufafi wani mutum wanda ke tsaye da mummunan tufafi kuma ga mummunan fuska bai kya bai da kyawun kallo muntinur rih mai wari mai mai karni mai wari wanda yake bai kenan ko fa yaqulu sai ce abshir bil ladhi yasuka ina maka bushara amma wanda take so sa maka da rai bata waka rayuwa abinda zai bakanta maka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan shine wurin da aka maka alkawali ruwa ya kare wadan kada bai kare wanka ba wannan shine wurin da Allah ya maka alkawali cewa tabbas sai ka zo ka haɗu da Allah kuma inna rabbaka labil mirsadiko ubangijinka yana madakata kuma gashi nan Allah ya danke ka wannan gunin ka zo kuma ba wanda ke iya mai da ka ko ko wanda ke iya mai da mutum wallahi duk alaka ka da mutane ko duk da kake da hakkan hannun jari akan fanuka na rayuwa a cikin duniyar nan da sanayya da muqami mutu wannan in ta zo ba wanda ya isa in ka tahiye mai doka ba kamar gidan kwaso bane in aka kai ka za a iya zuwa ayi belin ka mutuwa in mutun ya mutu aka sanya shi kabari duk kusancin mutun ga Allah ba zai sa ya zo ba a a amido mutun dan da ana yi ko alan Jabir da lokacin da Allah ya karbi ran matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija radiyallahu anha wa ardaha annabin Allah ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki yana shi ya shiga wani hali a wannan shekarar kuma amminsa ya rasu amminsa Abdul Muttalib a wannan Abu Talib afwan Abu Talib a wannan shekarar ya rasu sai shiga cikin wani yanayi na damuwa ga uwar ayansa mai son sa mai kaunar sa mai taimaka masa a da'awa da kuma rayuwa sanyi idanunsa kuma Allah ya mata wafati kuma ga wanda ke bashi kariya ta bangaren family shi ma Allah ya doki sai manzon Allah ya shiga damuwa kasan ai duk duniya in akwai wanda Allah bai san damuwarsa ba kai manzon Allah ba dai ko duk duniya sama da ƙasa ta shaida in akwai wanda Allah bai kaunar damuwarsa shine annabin Allah amma saboda ba yadda Allah yayi ba yadda manzon Allah ya iya in Allah ya karba ba a dawo haka kuma ya hakura wallahi lokacin da Allah ya karbi Ibrahim man anasa ya manyanta ya dan kama girma lokacin da Mariyatul Qutbiyya ta ta haifa masa Ibrahim a garin Madina ai ka san kusan dubu ne malam Jabir sai manzon Allah ya zo wajen Mariya al-Qutbiyya dubu ne dubu ne har ma wani abu na kishi gidan Annabi dan su mata su ta maganganu ita wacce ba mata su bace ko yanga ce ba a gidan take fa ba ta a gidan tana ɗaya daga cikin gidan su wani sahabi ne amma kusan kullum saboda wannan yaron manzon Allah sai ya je a can lokacin da Allah ya karbi Ibrahim manzo Allah fashiwaye da kuka yace ba abin da zamu faɗa sai abin da yake yarda mu Allah subhanahu wataala yace zuciya tana tana tsitsa tana tana bugawa idan na zub da kwalla yace ko mun yarda kaddar da Allah ya kaddara muna mun shiga damuwa akan raboka ya kai Ibrahim da akwai yadda zai iya yi da ya mai dosa amma ina shi inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun ba wanda Allah yake jinkirta ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da irin jarabawa da Allah ya jarrabe sa to shine annabi yake cewa anan sai to sai shi wannan shine wurin da Allah ya maka alkawali la mahalata dole ne sai ka zo kuma gashi ka zo daga duk abun da aka tayi na iskanci a baya an kare yanzu kuma an shiga wata sabuwar rayuwa za a girbi abun da aka shuka ne sai ya ce wa man anta sai kul wa man anta sai ya ce da shi kai waye shi wannan mamatin ke tambayar wannan mutumin ki dake da mummuna fuska sai tambaye shi kai waye fa wajhuka alwajhu wajhu yaji'u bishar yace mutu alamar fuskar ka alama ta cewa tana nuna akwai sharri ta tare da kai sai ya kulce ce ana amaluka alkhabith ni ne mummunan aikinka ni ne mummunan aikinka fa yaqulu sai yace rabbi la tuqimus sa'a yace ya Allah kad ka tashi alkiyama Allah in dai wannan shine aiki na Allah kad ka tashi alkiyama da kuma dan shi kawai sai Allah ya sa ya tashin kiyama ba zai sa ba mafaita irin wannan ne fa Allah yake cewa fa ma tanfa'uhum ash-shafa'atu ash-shafi'in haka ne fama lahum 'ani at-tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustafir farrat Allah ya samu wani lafiya lai jama'a kun ga wannan wa'azin fa manzon Allah a makabarta yake yin sa to daga cikin abin da zamu doka anan shine sunnar yin wa'azi a makabarta sunnar yin wa'azi a makabarta kuma wani wa'azi ake yi a makabarta jama'a wa'azin da zai sanya mutun ya ya kariya wa'azin da ke sanya mutun ya ya falka daga cewa fa wannan rayuwar da yake yake gani yana da ita a yanzu wataran an wayi gari cewa fa ya rabu da ita kuma wa'annan maqabiran wa'annan qaburkin wa'annan qaburran ba shakka wata ran shi ma an waye gari wasu suna tsaye a kansa shi yasa malam suke cewa na daga cikin alamar kekashewar zuciyar mutum idan zuciyar mutum ta kekasa ya zama to in ya shiga makabarta baya wa astuwa da abin da ke gani a ce ka shiga makabarta har ka fito baka ji komai ba a ranka to tsakani da Allah kai ko ba a ce maka imaninka da saura ba ya kamata ka ce jama'a fa ajiye ni addu'a imanin nan nawa da saura haka ne idan har mutum zai in shiga makabarta ya fito bai ji komai ba wallahi alazim malam jabir wani lokacin da shiga makabarta lokacin yake mai sashi da kuma budurwa yake yi wani lokacin da yake shiga makabarta lokacin yake yake gigara wani lokacin fa yake la ilaha illallah a makabarta fa kai ya wani makabarta ba sata yake su makabarta sata sata sata aje jana'iza ka zo da mutu kuma ka dawo ƙasa kai ka san duk wanda zai je makabarta yayi satar mashin tsakani da Allah ko ba a ce maka ba bashi da imani ba sai an faɗa ba ai ya kamata ka wannan ba sai rashin imani ya huce yayi oba wani fa zai zo makabarta malam Jabir ya tona kabari ya dauko daga cikin sassan cikin mamaci ko idan biyan wata bukata ta sa wani fa dan tsabar kekashewar zuciya wai a makabarta zai je saboda jara'a yayi zina a cikin makabarta zina a makabarta kai ko ba a ce maka wannan cikin ɗan iska ba oga ne la ilaha illallah wallahi shi kina muka cewa mutanen mu fa game da imani akwai matsala shi yasa dai kawai Allah ya roha mu asiri kuma tsarokon Allah ya samu cike da imani ma akwai mutane da dama kana musu kallon mutanen kirki a duniya ko sai an tashi kiyama ka gano cewa ɗan iska ne wallahi Allah kai tsare mu kakku samu sifanta da wannan sifar Allah ka kare mu kaka wannan hadisi akwai tsoratarwa kwarai daga cikin a cikin sa kasancewar ga irin rayuwar mutum zashi bal ma a cikin wani hadisi annabi ya cewa mutunan kirki a salloli guda da za su dinga kama safira idan lokacin sallar azhar ta in kana sallar azhar to saboda a fida maka kewa da damuwa sai wannan musallar azhar ta zo sifar mutum ta tage ka zama ta tage ka fira ku tafira kuna tattaunawa sai lokacin la'asar sai ta tafiyar ta sai la'asar ta zo ta zama tage ka zama sai magriba haka za a dinga ya sai an tashi alkiyama mutunan kirki kenan Allah ka sanya mu cikin bayunka na gari Allah ka arzuta mu da zaman tuwa mutanen kirki amma fa mutunan banza to to shi yana cikin tashin hankali malaci wa fi lafzin li imami ahmad li imami ahmad ayyan a wani lafazi na al-imam ahmad wato thumma yuqbadu lahu thumma yuqayyadu lahu a'ma asammu abkamu fi yadihi mirzabatun law daraba biha jabalan kana turaban fayadribuhu darban darbatan fayasiru turaba a wannan lafazin na al'imamu Ahmad ya ce suma yi ƙayyadu lahu a'ama, sada kuma a ɗanɓara masa makanta. Ta zama to gashi makahu, sannan kuma a san bebe wanda baya ji abukan kuma bebe baya iya magana balantana ya kuwa ko ajiya ka sa akwai wanda ya ce shi shi yanzu aka kai shi shi abin da yake ta tunani saboda bai san aikin da yake ba wai lokacin da aka jiyo an ce ana jin tafiye takallin mutane sai ya ce saboda Allah ku taiko bani sai ka samu damar magana ai wurin wasa ake wasa malam wurin wargi ake wargi sha'anin Allah ba wasa a ciki wallahi alazim ba wasa cikin sha'anin Allah fi yadihi a cikin mala'ikan da za a zo masa da shi kawai bai ji bai gani kuma da baya ji baya gani wajen jibgarsa sannan kuma a hannunsa akwai kugiya da za a bugi katan dutse da ita da wannan dutsen zai narki fa yadribu sai ya buge sa da wannan kugiyar da wannan marton darbatan bugu bugu dai za yi masa sai ya siru turaban sai wannan mutum ya zama to kasa yadda ka san kasa zai narke kamar kasa bugu daya kai tun cikin kabari in za a bugi mutum bugu daya kuma a lokaci daya ya zama to kasa ya kake tsammani na Allah ya sanya mutum cikin jahannama ila bai ko kun fahimta kai yanzu saboda Allah ko gidan kwaso aka kai mutum aka aji sai zai ce a procreate a kai ka aje ka har zuwa ƙarshen rayuwar mutum ai wannan hukuma ta kai hukuma ko iya dai yanzu a dokar bature iya abinda za a yi wa mutum na hukuma shine a kai mutum kusu har zuwa ƙarshen rayuwarsa kai ba gidan kusu ba gidanka cikin gidanka gidanka gidanka gidanka ne kawai Allah ya hana maka fita kawai cine su kiya maka to kullun kana cikin gida ai wata jarrabawa ce ba ka bane balantana akai mutum inda jibga mai kashi zai ba jibga masa kashi wasu wannan mala'ikun la ya'su Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun in Allah ya ce su kawo mutum su masa azaba wallahi ba sa sassautawa ba ruwan su da kai kuma kowanne mutum ana masa azaba ne dan wuta iya gurgudan laifinsa a duniya gurgudan mutum a laifinsa a duniya na sha'iyanci gurgudan irin abin da za a masa na azaba shi yasa jahannama ma mataki mataki ce unguwa unguwa ce category ce inji bature yace category akwai category AN akwai category AB AAD akwai category A3 sai an zo category ta ƙarshe kowace kategori da irin kalar azabar da ake musu kuma akwai kategorikin duk azabar su sun an haɗe musu gaba ɗaya Allah ya samu wani lafiya thumma yu'iduhu Allah azza wa jalla kama kana sai Allah ya ƙara mera sai da yake a matsayin mutum fayadribuhu darbatan ukhra sai ya ya buge sa bugu na daban ai masa wani bugu fayasihu sayhatan sai wata irin kuwa يسمعه كل شيء كل شيء الا الثقلين wannan kuwar in yayi duk wata halitta a duniya banda halittu guda biyu tana jin wannan kuwar banda aljani da mutum dan da aljanu na ji da an samu matsala da aljanu suna jin wannan ko to da an samu saboda akwai masu aiki da aljanu ai akwai miyagun malaman da suna aiki da da aljanu kai akwai aljannu da su sun yarda wani wani ya shi zama dan iska wallahi suke masa aiki amma sun yarda sun tabbatar 100 bisa 100 sun sallama aslamu lahu cewa shi cikin ɗan iskan ma uba ne ko ku fahimta ba an annabi adam bakin an annabi adam akwai tana a gare shi mallan jabir ir yadda mutun yake yi musu ababe ko Allah ya samu wani lafiya to shine albarra qala barra sai barra yake cewa mu ida wannan gabar yace summa yaftahu lahu babun ila an-nari ويمهد له من فرش النار sannan a bude masa kofa zuwa jahannama ai masa a shaye masa kofa zuwa jahannama sannan kuma a masa shimfida biyayi ta wutar ta wutar jahannama ai masa shimfida ba ai matala ta jahannama kuna fahimta bargo na jahannama fatashin kai na jahannama dara ta jahannama kirirkin da za a sanya ma dan wuta shi ma na jahannama wuta yake hura masa kuma cikin wutar yake kuma haka za a dinga azabtar da rayuwar sai an tashi alkiyama haka za a dinga azabtar da rayuwar sai an tashi alkiyama shi ya kamata mu sallama ma Allah subhanahu wataala mu gane cewa al'amarin Allah ba al'amari bane na wasa mu kaskantar da kanmu wa Allah subhanahu wataala kuma wanyewar kalafiya shine wallahi alazim kai ma Allah abin da yake so kai ma Allah abin da yake so mutukar kai abin da kake so to kai kuma zaka ga abin da baka so inin alkiyama kaga ne man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so ko to wallahi alazim zai hadu da abin da baya kauna kaga duk dole abin da ake nema na rayuwar duniya in shi zai sanya ka kaucewa hanyar Allah to kana mutuwa kun rabu da shi kaga ne ko miye a duniya nan ake samun shi nan ake barinsa ba abinda ake tafiya da shi lahira ba a tafiya da kuɗi lahira ba a tafiya da ayya lahira ba a tafiya da mulki lahira ba a tafiya da mata lahira ba a tafiya da muqami lahira rigar kariya ma ba ka tafiya da ita lahira ba wani abu da kake tafiya da shi lahira illa kawai aikin da ka aikata wa allaysa lil insani illa ma sa'a baka da komai sai abin da ka aikata wannan farin kyallan shi za a sanya maka da mai kuɗi da wanda yake talaka da mai mulki da wanda ake mulka da mace da namiji da yaro da babba ko ma waye shi ake sanya sa a ciki kuma wannan ramin anan za a tura a sanya ka kuma daga kai sai aikin da ka aikata ko wallahi alazim ka dinga sa a ranka cewa mutuwan nan fa ko yau ko gobe eh ko yau ko gobe saboda ba wanda Allah ya ciniki da shi cewa ga iya kwanakin da za ka yi in har Allah zai karkarɓi rayuwar annabawa suna cikin muhimma suna gabatar da ayyuka na alkhairi to mi mu wace wace waina muka toya wa Allah subhanahu wataala Nabi Sulaiman yana cikin aiki aka dauki rayuwarsa Annabi Nuhu shi ma ya da'awa ake tai eh Annabi Sulaiman Annabi Annabi Yusuf haka duk suna a matsayin na annabtaka saboda ita annabtaka ba a ritayeta ba a cewa an tahire tarat ba a cewa kuma an ga an aje na sabka na aje a'a sai an mutu suna akan wannan matsayin mai daraja kuma Allah ya karɓi rayuwarsu to in Allah zai karɓe wanda yafi kauna a duniya ka san kai ba a barin ka wallahi kuma duk dai abin da na rayuwa mutuwar da ya ta taba dokar daidai warinka in ka ran shekara goma ne to duba akwai wanda fashi ba amma gama halittar sa ma kawai aka aka tafi da shi an gama kasusuwan amma ba ba a sa masa rayuwa ba nimfashin ma ba a sanya masa kuma ya tafi ba akwai wanda sai da ya nimfasa yana cikin cikin mahaifiyarsa anan tana cin yana motsi da komi amma lokaci dai kuma sai Allah ya tsayar da shi an tsara rayuwar wallahi kuma bai ƙara motsawa sai an tashi kiyama akwai wanda kuma sai ya zo duniyar uwar ta doka ta shayar da shi tana dariya kuma sai Allah ya karba wannan kuma sai Allah ya bar shi sai ya fara zama matashi sai dan tashi ai mata wanka a sa mata tufafi a sanya mata kaza da kaza da kaza a jira ta wajen biki ana ganin ta kowa abin murna kai tsaye sai Allah ya turo mata fali kawai shikenan abinda za a yi kenan ta rabu da su kenan an tsaya ne sai dai kanin ganin kawa wannan kuma sai ya tashi yana yin auren fari wannan ma bai auren fari mutum ba sai auren fari su mutu suna da yawa mutum nawa ne ba su yi auren fara suka rasu ba wani kuma sai ya yi auren ma kuma sai ya je ya mutu ya bar mace da ciki kaga ne sai dai wani ya aura ba shi ba waɗannan kuma sai dai ga kawo a ce wasu ai ga kawar babanka ko gunga ko tan babanka wani kuma sai ya fara tara diya fa sai ya fara ya samu ɗai biyu uku a haula wala quwwata illa billah wani sai ya kai ƙarshen aihuwa ya tsuwa tsaf an kai shi ila arzalil umur ya kai inda bai iya amfana maka ruwan biyar kuma a zo a zare sa a zare masa rayuwa kaga ta mutuwa ba kalar mutanen bata doka ba ta doki goburaye ta doki masu mata masu hudu bata bar su balatana masu uku a gane wani tahiya za a yi abin tambayi da kamata kowa ya tambayi kansa cikin wannan daren in ya koma gida shine kai yanzu ko ni yanzu da nake karatun nan in ta wata zo ya za a kasance wanne daga cikin mala'ikun za su zo karɓar rayuwata masu fararen huska ko masu bakakin huska kuma dole fa sai sun zo dole ɗaya cikin wannan sai sun zo ba su da na uku wallahi kuma duk abin da kake takama karatu ne mulki ne kuɗi ne ɗaya ne ba wanda zai iya tara gaba ya ce shi a doke sa a barka wanda zai wannan kuma ba za a yarda ba dan wallahi inda ana yi na rantse maka da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa Abubakar Siddiq da ya bada rayuwarsa shi yayi zai mutu annabin Allah ya rayu da ana yi da Umar dan Khattab yayi da ya sadaukar da rayuwarsa manzon Allah ya rayu da ana yi da Usman dan Affan ya bada rayuwarsa da ana yi da Ali ya bada rayuwarsa da duk duniya sun fi kowa son annabin Allah amma an haka ne aka tafi to Allah ka samu cika da imani Allah ka azta mu da haduwa da mala'iku masu fararen huska masu tufafi kyakkyawa da kuma mala'ikun mutuwa cikin kyakkyawan yanayi kuma Allah ka sa ayyuna bushara da aljannan nan Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka sanya aljanna ce makomar mu ku yi hakuri karatu ya kai inda sai a dinga tashi jikin mutun yayi sanyi haka al'amarin Allah yake Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته